alaikum fil kitabi an saukar muku a cikin littafi annakum idza sami'tum ayatin lahi ko musulmai idan kuka ji ayoyin Allah yukfar biha su kuma sai suna kafirce mu aya din wa yustahza'u biha sai suna mata izgilanci fala taqudu ma'ahum kada ku zauna tare da su hatta ya kudu fi hadisin ghairihi har sai sun dawo suna wata magana ba kutsawa cikin ayoyin Allah ba wannan shine ma'ana al-khawf fi ayatin lahi kutsawa cikin ayar Allah a ƙaryata aya a ce ba a yadda da ita ba ko kuma aya ta Allah madaukakin sarki ayi izgilanci da ita wannan ya shafi izgilanci da duk wani abu da ya shafi addini wanda shi abin asalinsa addini ne sima ce alama ce babba ta addini sai mutum ya zo yana izgilanci da wannan abin to karka yadda ka yi tarayya da irin waɗannan mutane har sai sun bar wannan izgilanci sun dawo wani abu daban mutum ya kwaikwayi misali mai gemu ko mai ɗingila wando ya yi wasan kwaikwayo ya nuna yana muzanta ko aiba mai gemu ko mai ɗingila wando ko wani mai sifa ta addini to karka yadda ka biya ma irin waɗannan mutane ka ce za ka yi tarayya da su ana izgilanci a masu addini kana kallo kana dariya kana laikin a kafafansu na sadarwa idan kai haka ka zama irinsu idan 'yan wasan kwaikwayo 'yan komedi suka zo suna izgilanci da addinin Allah maɗaukakin sarki karka yadda kana bibiyan shafukansu karka yadda kai laki ko following ko wani abu da yake nuna ka ƙarfafa su idan ka yadda ka ƙarfafa su to ka yi tarayya da su ubangiji ce innakum idan misluhum da ku da su duk ɗaya ne idan mai wasan kwaikwayo ya yi wani aiki na saɓan Allah kai kuma ka yaba masa ka yi famin ka yaba masa ko ka yi lakin ɗin fejinsa ko following ko wani abu to shi kenan da kai da shi kun yi tarayya wajen ne wajen zunubi saboda me ya kutsa cikin ayoyin Allah ya kushe su mun fahimci wannan ko ya yi izgilanci a ayoyin Allah maɗaukacin sarki wa in ma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai ka tsaya kana zaune da su ko kana bibiyan shafukan su daga baya sai ka ji wa'azi to sai ka bari in ka yi following sai ka yi unfollowing sai ka bar fejin ka daina bibiyarsu domin na ƙarfafa su wajen yaɗa batsala da sauransu kar ka tsaya tare da mutane waɗanda suke azzalimai ubangiji ya ce idan kai haka ka zama irinsu sai Allah ce wa ma'alallazi ne ya taƙo na min hisabihim min shay'in wannan aya tana da ma'anoni kamar guda biyu ma'ana ta farko waɗanda suke zama suke kutsawa cikin ayoyin Allah ake hira mara kyau to ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ba ku shiga cikinsu ba to yanzu hirar da suke na saɓan Allah ba ku da laifi ‘yan tiktok mace ko wani namiji ya shiga ɗakinsa gidan ubansa ya yi baɗala ya yi iskanci ya yi tsageranci ya wane ne ya zo ya yada yana yada barna to in an musu wa'azi an faɗa musu gaskiya shi kenan in ba su ɗauka ba wanda ya ji tsoron Allah ya kyamaci abin to ba za a tambaye shi game da wani ɗan tiktok ba a ce kana malami mai wa'azi ana tiktok a ƙasa ko garin kwakwai ‘yan iska, a'a, ma alallabi ne ta kuna min hisabihim min shai'i, babu hisabin masu jin tsoron eh babu hisa- ba su da wani hisabi akan masu jin tsoron Allah wato ba za a tambayi masu jin tsoron Allah game da hisabin su ba a ce me yasa kuka bari suke ta barna kun ce babu kyau mun gane ku kun barranta daga gare su don haka yanzu ku ba mutane bane da za ku zo ku tursasa su dole ku ce sai sun bari idan ba ku samu wannan dama na tilasta su dole sai sun bari ba to ba ku da laifi walakin zikira kawai dai ku yi ta tunatarwa ku ce babu kyau haramun ne iskanci ne la'allahum yattaqun ko da tsammanin masu irin wannan iskancin masu kutse masu yin abin da suka ga dama za su ji tsoron Allah wasu in ana musu wa'azi aka nuna abin da ake na ɓatanci da maganganu na batsa idan aka yi sa'a wani sai ya ji tsoron Allah wa'azi ya masa amfani ya tuba ya gyara ya mai da fejinsa feji na yada addinin musulunci da tallata sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a wannan a lokacin da aka saukar da wannan aya tana magana ne akan majalisa da ake zama ake hira ake taƙi yanzu kuma za ka ga irin waɗannan majalisun sun yi ƙaranci yawanci yanzu majalisar mu ita ce midiya ko to da irin waɗannan mutanen ake wanda suke zama to karka kasance tare da su karka mara musu baya wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay wannan ma'ana ta farko kenan waɗanda suka ji tsoron Allah suka nisanci waɗancan masu maganganu da ba su dace ba suka nisance su to babu wani abu da za a tambaye su game da waɗancan mun gane ko Allah ba zai tambaye su ya ce a to kuna nan ana saban Allah babu wannan wannan yana daga cikin matsalolinmu wai sai a ce yanzu da malamai a ƙasar nan ana abu kaza to malami kan baya wa'azi ne yana wa'azi zai faɗa me dama na malami ya faɗa mun gane ko lasta alaihim bi musaytir manzon Allah ma ce akai kai ba me ba ka da wani iko na tilasta su illa man tawalla wa kafar wanda ya ga dama ya juya baya ya kafirce ta rage gare shi wa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah ya masa azaba azaba mafi girma inna ilaina iyabahum gare mu za su koma summa inna alaina hisabuhum sannan akan mu hisabun su yake mu ne masu musu hisabi ba kai ba kai kawai aikin ka wa'azi ma'ana ta biyu wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun idan aka samu irin waɗannan group pages sai ka tsinci kanka ka shigo ciki sai ka samu ana barna to idan kana daga cikin masu jin tsoron Allah ka kyamaci abin to baka da laifi sai dai kar ka zauna haka ya zama na kana rabbi abin da ake bai dace ba mun gane ko group ɗinku ne na 'yan makaranta kuka haɗa sai kuka ga ana yaɗa wani abu mara kyau 'yan set ɗinku ko 'yan makarantarku kai ba ka fita a group ɗin ba amma kuma kana yaƙar abin da ake yaɗawa a ciki mara kyau to ba ka da laifi ka ci gaba da wa'azantarwa ka ci gaba da faɗan gaskiya a waɗanda suke bibiyan wannan feji wataƙil za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wani ko wataƙil za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce wannan aya tana magana wannan ma'ana ɗin kenan game da waɗanda suka tsinci kansu cikin wasu irin mutane kangararru masu saɓan Allah kuma ba su samu damar fita daga cikinsu ba amma ba su karkata zuwa gare su ba to sai aka ce su ci gaba da haƙuri da yi musu wa'azi da tunatar da su cewa abin da suke aikatawa ba daidai ba ne idan aka ci gaba da musu wa'azi ana tunatar da su da tsammani in sha Allah ta'ala za a samu waɗansu da za su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki su daina waɗannan ayyuka na saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimci wannan ko? Wannan yana nuna mana mai wa'azi matuƙar ya ga akwai ƙofa da za a iya amfana to ya iya ƙoƙari ya amfanar da mutane ya musu wa'azi. Sanda ya ga babu ƙofa shi kenan sai ya nisanci waɗanda suke saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka iya shiga jikin masu ɓarna, masu shaye-shaye, ka jawo su a jiki sanda kake da kwaɗayin za su nutsu, za su shiryu al'amuransu zai daidaita. Amma sanda ka ga kayan iya ƙoƙarinka, babu shirya tattare da su a naka fahimta, to kuma a wannan lokaci sai ka nisance su. Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa zarin lazina ta dinahum لعبا ولهوا
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا نعم وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها نعم أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا مم.
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake ƙarfafa wannan magana da muka yi a baya cewa in kaga ana ɓarna kar ka zauna cikin masu ɓarna. Allah ce wa zarin lazina takhadhu dinahum ka kyale ko ka rabu da waɗanda suka rike addininsu a matsayin wasa da wargi duk wanda zai dauki addini a matsayin wasa da wargi to karka yadda ka wato biye masa wa gharratkumul hayatud dunya irin waɗannan mutane rayuwar duniya ce kawai ta ruɗe su wa zakir bihi an tubasala nafsun kai gargadi da alqur'ani tun kafin a zo wani lokaci an tuba sala nafsun wata rai ta zo wato tana yanke tsammani ko tana miƙa wuya bi ma kasabat akan abin da ta yi ta yanke tsammani ta miƙa wuya a lokacin laisa laha min dunillahi waliyyu ba ta da wani majibancin al'amari ta tabbatar ba ta da wani majibancin al'amari kuma bayan Allah wala shafi'un a lokacin za ta tabbatar cewa ba ta da mai cecenta wa in ta'adil kulla adani la yu'khadh minha da za ta dauki fansa fansa gaba daya ta dauki komai da komai ta bada fansarsa dan a fanshe ta la yu'khadh minha ba za a karbi wannan fansar ba ulaika allazina ubsilu bima kasabu waɗannan sune mutanen da Allah madaukakin sarki ya halakar da su a dalilin abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfuru suna da abin sha wanda yake hamim mai zafi wa azabun alimun da azaba mai radadi saboda kafirci da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala ya kira manzansa tsira da aminci Allah tabbata a gare shi domin ya ware gefe ya raba kansa da waɗanda suka ɗauki addini a matsayin wasa addini babu wasa a cikinsa addini gaskiya ne wa ma kalakana samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ba mu halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa don wasa ba wai addini a zo ana wasa a cikinsa ana wargi addini komai nasa addini na gaske ne gaskiya ne babu wasa a ciki a to irin waɗannan mutane ka rabu da su karka biye musu karka yi addini irin nasu addini ba a haɗa shi da kiɗa addini ba a haɗa shi da rawa addini baya ba shi da alaƙa da ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin sharholiya ba ta shigowa cikin addini a zo ana ihu a cakudu maza da mata ana kiɗa ana rawa duk wannan baya cikin addini Allah maɗaukacin sarki ce waɗanda suka ɗauki addini irin wannan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mabiyanka ku rabu da su kar ku yadda ku yi koyi da su mun gane wannan ko kar ku yadda ku yi koyi da su wa gharratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su Allah ce wa zakir bihi an tubatala kai ta wa'azi da alqur'ani kana karanta wa mutane alqur'ani mai girma saboda kada a zo wata rana wata rai ta zo ta fidda tsammani akwai lokacin da za a zo a yanke tsammani a fidda tsammani a sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a baya mun karanta ayoyi da suke nuna sallamawa da wa suka yi tashirai suka yi Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su ce ma kunna mushriki ba mu shirka ba mu ba ma shirka da kwa sun yadda abin bauta nan abin bauta ne amma yanzu za su kafirce ma abin bauta za a ce musu alaysa haza bi haqq wannan ba gaskiya bane za su ce bala wa rabbina mun yadda ya ubangiji gaskiya ne to kafin a zo a yi saranda a miƙa wuya to a miƙa wuyan tun a duniya kafin a zo wata rana don haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzansa annabi Muhammad ya kasance mai wa'azi mai tunatarwa tun kafin a zo wannan rana da mutum zai miƙa wuya miƙa wuyan da ba zai yi amfani ba Allah ce a wannan ranar rai ta san ba ta da wani majibancin al'amari kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta tabbatar ba ta da mai cetonta sai Allah, sai wanda Allah ce ya ta. Wannan aya ita ma, kamar yadda muka karanta a baya, ta kore duk wani ceto da wani zai yi in ba Allah ba, ko in ba da izinin Allah ba. Allah shi zai yi ceto, zai ba da ceto a masu ceto, su ceci wanda Allah ya ba su dama ya ba su izini su ceta idan ba haka ba to ba za a ceci mutum ba mun fahimci wannan ko a ubangiji ya ce ita wannan rai da za ta ɗauki fansa shine wa in ta'adil kullu adali ubangiji subhanahu wata'ala ya ce law anna wa law anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum walahum azabun alim waɗanda suka yi zalunci suka cuci kansu wato kafirai a kaddara a ce duk abin duniya nasu ne kuma duk a ƙara musu kwatankwacin abin duniya a ƙara musu da abin da suke da shi wato ninkin duniya sau biyu sai a ce an ba ku naku ne ku ba da shi domin ku fanshi kanku Allah ce da ba za a karɓa ba ba za a karɓa ba ran tashin alkiyama mujrimi mai saɓan Allah kafiri zai ba da fansan komai zai ba da fansan iyayensa zai ba da zai ba da fansan ƴan uwansa ya waddu mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi zai ba da fansan ƴaƴansa da ya aifa a cikin sa da jikanunsa wa sahibatihi wa akhihi zai ba da fansar wa matarsa da ƴan uwansa duk ‘yan uwansa, danginsa da matansa ya ba da su shi ɗin kar a sashi a wuta. Wa fasilati hillati tu'wihi da danginsa da idan ya je ya gama yawon duniya cuta ta kama shi sai a dawo a jaɓe shi a cikin dangin nasa. To wannan dangin nasa su ɗin ma da zai ba da fansarsu a karɓa zai baya. Wa man fil ardi jami'an da kuma waɗanda suke duniya gaba ɗaya kun ga Allah da ya tashi bayani bai ce uba da uwa ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya darajanta matsayin uba da uwa mun gane ko ya darajanta matsayin uwa da uba bai ce mutum ya ba da uwarsa da ubansa ba saboda suna da kima amma kowa da kowa an faɗe shi a cikin aya amma banda uwa banda uba mun gane ko amma a wajen tserewa sai Allah ya ce mutum idan ya ga wahalaran tashin alkiyama zai iya gudu awa wa ummihi wa abihi zai iya gudu a babansa a mahaifiyarsa da kuma babansa amma wajen wajen bada fansa a kwatance ne fa wannan kwatance ne da a ce mutum zai so ya haka to sai Allah bai kwatanta ba da uwa da uba ba mun gane ko saboda suna da matsayi babba sun yunjihi ya ba da waɗannan abubuwa gaba ɗaya su tseratar da shi daga azaba su ɗin a karɓe su a musu azabar shi ɗin a ƙyale shi da mutum zai yarda mun gane ko shi ne Allah ya ce to wa in ta'adil kulla ajalin la yu'khadh minha da zai ba da fansa ta komai da komai fansa wacce ta kai makura a ce ya gama kurewa wajen ba da fansa la yu'khadh minha da ba za a karɓi wannan fansar ba fansarka a nan gidan duniya ne ubangiji subhanahu wata'ala zai tada mai saban Allah wanda ya ibada zakka ta dukiyarsa ya ƙi taimakon addini da dukiyarsa ya zama marowaci sai Allah ya ce masa yanzu da a ce duniyan nan a cika ma ita da zinariya gold sai a ce ka ba da ita ka ba da gol ɗin nan domin ka samu shiga aljanna za ka baya ɗan adam zai ci zan baya sai ubangiji subhanahu wata'ala sai sai kadi sa'altuka aqalla minha fa mana'ata ko fa abaita na tambaye ka mafi karanci abinda bai kai wannan ba a gidan duniya sai ka ki ki ka baya a gidan duniya an tambaye ka kalilan na cikin dukiyarka buhu goma ka samu na hatsi na amfanin gona buhu ɗaya tal aka tambaye ka amma ka ka baya mun gane ku buhu ɗaya tal aka tambaye ka a cikin goma ka ka baya kana da kuɗi naira naira miliyan arba'in misali sai aka ce miliyan ɗaya ita ce zakkar sai ka ka baya mun gane ko ka ƙi ka ba da wannan naira miliyan ɗaya tana da kuɗi dubu arba'in muƙaddara dubu arba'in ta kai zakka sai aka ce dubu ɗaya ce zakkar sai ka ƙi ka baya ka ƙi ka baya tana da raƙuma biyar aka ce tinkiya ɗaya za ka bayar sai ka ƙi ka baya to Allah zai ce na tambaye ka abin da bai kai wannan ba ka ƙi ka baya yanzu kuma gashi ka tsinci kanka a me a gidan lahira da abin duniyan nan gaba ɗaya naka ne komai da komai naka ne a ce ka bayar wallahi da za ka ɗauka ka baya don haka jama'a mu yi amfani da damar mu da lokacin da abin da Allah maɗaukacin sarki ya bamu mu fanshi kanmu a gidan duniya a lahira ba fansa wa in ta'adil kulla adalin la yu'khadh minha idan ka bada fansa kowane irin fansa ce ma Allah ba zai karba ba Allah ce waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya sa suka zama masu fidda tsammani saboda abin da suka aikata kuma suna da abin sha na zafi a wutar jahannama akan sayar da mutane ruwa mai zafi kamar yadda Allah ce wasu kuma an hamiman faƙaƙa a am'a'ahu za a shayar da su ruwa mai zafi zai tsintsinka hanjin cikinsu wa in yastaghisu yughasu bima'in hamimin ko ay kalmuhul idan suka nemi agaji sai a musu agajin amma da ruwa mai zafi kaman tafashashiyar dalma kaman an ɗauko dalma alminiyon an tafasa haka za a ba su su sha a cikin cikinsu Allah ya kare mu wa azabun alimun da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun saboda kafircin da suke yi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga aiki na kafirci Allah ya tabbatar da daga digen mu akan addinin musulunci ubangiji subhanahu wata'ala yace ka faɗa musu qul anad'u min dunillahi
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون نعم وبنجي يتي قل كفتا مسو يا محمد أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا yanzu za mu bauta mu wani kuma bayan Allah wanda shi wanda kuke cewa mu bauta din la yanfa'una ba zai amfanar da mu komai ba wala yagurruna ba zai iya cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina kuna so mu dawo baya ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya shirye mu mun shiryu kuma ku dawo ku sa mu dawo baya mu dawo gidan jiya kallabista hawatu shayatin kuna so mu zama kamar wanda shaydanu suka rude shi suka ɗimotar da shi fil ardi yana tafiya akan hanya hairan sai ya zama ɗimotacce kiɗimamme mara kan gado haka kuke so mu zama lahu ashabun ya da'unahu ilal hudatina bayan ya samu abokai jama'a suna kiransa zuwa ga shiriya suna cewa itina ka zo wajenmu ga shiriya ta ubangiji subhanahu wata'ala ul ka gaya musu inna hudallahi huwal huda lalle shiriya ta Allah ita ce shiriya in Allah ya shirye da mutum ya gama wa umirna linuslima li rabbil alamin ka gaya musu an umurce mu dan mu zama masu miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu gaba daya wa an aqimus salata wattaquhu kuma dan ku tsaye da sallah ku ji tsoron Allah da wannan aka umurce mu wa huwa allazi ilayhi tuhsharun kuma Allah shine wanda za a tara mu a gare shi subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da kafirai suka nemi musulmai su dawo cikin addinin kafirci, kamar yadda suka nemi manzan Allah ya dawo ya bauta ma wani ba Allah ba. Allah ya ce, Ƙul a gairar lahi an tafi waliyan fatirar samawati wal ardi wa huwa yi wala yi ka ce musu wani Allah zan riƙa a matsayin waliyi bayan Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta sama da ƙasa kuma shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi so kuke na bauta ma wani ba Allah ba to anan ma an faɗa wa musulmai cewa su zo su bauta ma gumaka su bar addinin Allah to haka rayuwar take a koyaushe akwai jaye-jaye tsakanin gaskiya da ƙarya shi mai kira zuwa ga ƙarya ba fa zama yake ba duk sanda ya samu sarari ya samu dama to da'awar barnarsa yake yi ƙoƙarin yaɗa barnarsa yake yi kar ka ɗauka in ya samu dama ba zai yi ba yana samun dama ci gaba zai da yaɗa barna to kai kuma mai imani idan ka zauna ba ka kira zuwa ga addininka ba ka zuwa zuwa ga ba ka kira zuwa ga wannan shari'a to yanzu za a zo a mamaye ka gabaki ɗaya kai ɗin kanka da kake ga kana da'awar sunna kana ga ka tsira wallahi sai an zo ana kokarin farautar ka haka aka zo aka so a farauci masu imani sai Allah ya ce a manzansa ka faɗa musu da duk wani mai imani ka faɗa ma mushrikai anad'u min dunillahi za mu bauta ma wani koma bayan Allah ba wanda za mu bauta masa koma bayan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya kautar da wani abu da zai sa wani abu ya zama abin bauta in ba Allah ba shi ne abin da ake bautawa baya amfanarwa gunkin nan babu abin da zai iya maka na amfani wala ya gurruna baya cutarwa gunkin nan da ake bauta masa zai cutar da kai ba zai cutar da kai ba wali da za a zo a bauta masa ya mutu yana kwance a kabarinsa me zai maka babu abin da zai maka mun gane ko babu abin da zai maka wata kissa wai akwai wasu mutane da sun samu kabarin wani mutumi suka rike shi a matsayin wali da suka rike shi a matsayin wali aka je aka yi ɗaki a kabarinsa aka yi ƙofa ana zuwa ana bauta masa ana zuwa ana bauta masa sai wani ɓarawo mutumin kirki ko kuma wani mutumin kirki sai zama kaman barawo mun gane ko wani mutumin kirki sai ya zama kaman barawo sai ya je sai ya sace kofar ɗakin kabar sai ya taho da ita ya taho da ita cikin gari sai aka gani ga barawo ga barawo ya sace kofar ɗakin waliwa ne da ake zuwa ake bauta masa sai ce ah ya haka ku da kuke bauta masa yake amfanar da ku kuna ga zai tunkuɗe muku cuta to me yasa da na je satan kofar ɗakinsa bai hana ba ai da sai ya hana cutar da kansa mun gane ko daga nan kuma fa buhital ladina kafaru Allah ya datar da mu a waɗannan gumaka ba sa cutarwa ba sa amfanarwa duk wani abu da ake bauta masa kuma bayan Allah baya cutarwa baya amfanarwa wannan shine zahirin magana mun gane ko duk wanda zai hana ka bin hanyar Allah ka ji a ranka cewa ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfanar da kai ba manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi bin Abbas yace da al'ummar duniya za su taru don su amfane ka ba za su iya amfanan ka ba sai dai abin da Allah ya rubuta zai amfane ka da al'ummar duniya za su haɗu don su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zai cutar da kai shine kawai zai cutar da kai wa nuraddu ala aqabina kuna so mu dawo baya kun ga wannan ana magana ne da musulmai musulmi ne da ya riƙi musulunci ya yi imani ya fahimci aƙida ta musulunci yanzu ana ƙoƙarin a farauto imaninsa shi ne yake kafa hujja cewa ba zai dawo baya ba datan ba haka muke ba mutum ya tashi zai yi gunki da hannunsa ya sassaƙe shi kuma ka zo kana ƙanƙan da kai a gabansa itace ne ka zai ka sassaƙa ka yi shi ka masa dizayin da kanka kai ka masa ido ka masa kunne kunnen da baya ji idan da baya gani ka masa kafa ka masa hannu kana mulka masa mai eh ka masa fenti mun gane ko duk ka masa komai da komai kuma sai ka zo ka durkusa a gabansa kun ga wannan ai an dawo baya kai da da san haka muke yanzu sai muka fahimta ashe duk hauka muke da shirme muka shiryu to so kuke mu sake dawa gidan jiya so kuke mu dawa gidan jiya da mutum bai san darajar matar babansa ba za wani ubansa zai mutu ya auri uwar ya auri matar babansa ko ya auri uwarsa so kuke mu dawo irin wannan jahiliya mu ci gaba da bautar gumaka a dawo cikin jahilci tsantsar jahilci ba'a da iz hadana Allah bayan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mu dawo irin nan irin da abin da kuke bukata kenan kallazi tahawatu shayatin fil ardi hayran so kuke mu dawo dubgaggun mutane dimaumu mun dimaice mun dimauce ba mu da hankali a jikin kamar shedanu suna fisgansu kuma bayan ga wasu abokanmu sun yi imani suna cewa ku zo zuwa ga shirya ana ƙoƙarin kiranmu ga shirya mun gane ta kuma duk ana cewa mu zo mu tabbata akan shirya ko kuma za ku ce mu zo mu ga addininku wannan abu ne wanda ba zai yi ba a haka al'amarin mutane yake sun kasu kashi uku na farko akwai wanda ya fahimci shirya sosai babu wani girgiza ko wani ruɗani ko wata shubha da izinin Allah maɗaukakin sarki da za ta fizge shi to irin waɗannan mutanen kenan an yi ta abin da aka so domin su zo su bauta ma wani ba Allah ba cinki saboda suna bautar Allah akan ilimi akan basira akwai mutanen da tsantsar kafirci ya shiga zuciyarsu babu yadda za ka yi da su ka shiryar da su duk wa'azin da za ka musu ba za su amfana ba, to akwai kuma tsakatsaki wanda suna cikin shakka, suna cike da jahilci, wataƙil in aka musu wa'azi, aka karanta musu ayoyin Allah, aka fahimtar da su sunnar manzan Allah da tsammanin za su shiryu. Mun gane ko? To wannan su ne mutane tsakatsaki. Muna roƙo Allah sanya mu cikin mutane na farko. wanda suke kan hanya mu daidaiciya idan da abin da ya rufe ya sha mana kai ba mu gane shi ba Allah ya ganar da mu Allah ya datar da mu ya daura mu akan addini Allah ya ce ka ce musu inna hudallahi huwal huda lalle shiriya ta Allah ita ce shiriya duk wanda ya shiryu ya bi addinin Allah ya shiryu eh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya rike Allah to ya shiryu zuwa ga hanya madaidaiciya waɗannan mutane suka ce wa umirna mu abin da aka umarce mu kawai muna kansa kuma har abada shine da muslima li rabbil alamin mu musulunta mu miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu mu da musulunci aka umarce mu dan haka duk abin da yake musulunci shi zami da kuma an umarce mu dan mu tsaye da sallah akwai masu da'awar abar sallah za a zo a nuna ma ko baka yi sallah ba ba matsala fala hawwa fil islami liman taraka salah babu rabon da mutum zai samu a musulunci idan ya bar sallah in ka ce ba za ka yi sallah ba to ba ka da wani rabo a musulunci ka gama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a cikin hadisansa ya siffanta ya bayyana wanda baya sallah a matsayin ne a matsayin kafi al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakahu faman taraka faqad kafara bambanci tsakaninmu da su kafirai shine sallah wanda ya bar sallah ya kafirce shi yasa da aka yi umarni aka ce wa an wa umirna ni nuslima li rabbil alamin an umarce mu mu musulunta mu mi kauya ga ubangijin halittu musulunci gaba daya ya zama al'amarin mu gaba daya musulunci ne daga cikin ayyukan musulunci sai aka keɓance abu mafi girma shine ne sallah tsaye da sallah wa an aqimu salata kuma ku tsaye da sallah yan uwa mu zama masu tsaye da sallah sallan nan mu kiyaye ta tun daga muqaddimat ɗinta abubuwan shirye-shiryen yin sallah ɗin tsarki alwala mun gane ko mu tsaya mu inganta su sannan a zo me ita sallah ɗin rukunanta da sharuɗanta da farillanta da sunnoni duka mu yi su kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu idan an zo sallah ya zama ka karkada zuciyarka daga tunanin duniya abin da ke gabanka damuwarka shine sallah bautar ubangiji duk wani shagali na duniya ka ajiye shi gefe da za ka shigo masallaci ka ajiye shi a bakin hanya ka shigo masallaci sallar ce kawai a zuciyarka sallar ce a gabanka mun gane ku mu nutsu mu mai da hankali mu san cewa yanzu sallah muke yi mu yi ta cikin nutsuwa kada ka yi sallah a gurguje a gurguje karatun ka wuce dalla dalla ka yi ruku'u ka nutsu a cikin ruku'u ka dan ba da lokaci a cikin ruku'u kai tasbihi yalwatacce aƙalla ka ce subhana rabbiyal azim sau uku sahabban manzon Allah suka ce muna kirga tasbihin manzon Allah yana yin kamar guda goma a ruku'u da sujada ka taso daga ruku'u ka tsaya cik ta ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu inda dama ka ƙara wasu zikiri da ake bayan ruku'u ka tafi a hankali kai sujada kai sujada ka nutsu kai tasbihi mai kyau a cikin sujadarka ka ɗago ka zauna damas ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli aƙalla kenan sau uku ko kai wata addu'a da ta zo a cikin sunna ana yin ta idan an yi sujada kafin a koma ta biyu ka nutsu kada kana yin sallah a gurguje a gurguje kamar ƙoton kurciya kamar yadda ɗan zakara ke tattakar hatsi wannan sallar munafukai kenan an umarce mu mutse da sallah bayan ka yi ƙoƙari ka kiyaye farilla kai ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka kula da sunnoni da nafulfuli nafulfulin nan kar a barka a baya ya zama kana yawaita nafulfuli da salloli domin duk wanda ya tozartar da nafila to yana kusa da ya tozartar da farilla ɗin ba wanda kaga ya kiyaye nafila kwa to farilla ɗin Allah da tasira haka ne ko haka ne Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu an umarce mu mu zama masu tsaye da sallah sallah ita ce ginshikin addinin musulunci wattaquhu sai aka sake game dokokin musulunci kuma a ji tsoron Allah menene attaqwa shine fi'ilul awamir imtisalul awamir wattinabin nawahi aikata abin da aka umurce ka da nisantan abubuwan da aka hana ka idan kai kokari abin da ya tabbata aka ce ma a addini ba shi da kyau to ka nisance shi ba shi da kyau abin da aka umarce ka aka ce kai kai iya kokari ka yi shi daidai iyawarka mun fahimci wannan ko shine ma'ana a ji tsoron Allah ko kuma mu aikata abin da zai nisantar da mu daga shiga wuta duk dai ma'anar sa daya Allah ce mu ce mu dan haka ya ku ƴan uwa wannan shine addinin mu mu tsaye da sallah mu zama masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa lazi ilaihi tuhsharun, Allah nan shi ne za a tara mu a gabansa ran tashin alkiyama, akwai lokacin da za a zo dukkanmu a tara mu, dukkan halittu gaba ɗaya za a tara su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wa huwa lazi khalaqa samawati.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق نعم ويوم يقول كن فيكون قوله الحق مم.
وله الملك يوم ينفق في الصور مم.
عالم الغيب والشهادة نعم وهو الحكيم الخبير wa huwa allazi ubangijin da aka ce ku bauta masa